ne ce assalamu alaikum malam ka ce a ciyar da mutum goma idan an yi rantsuwa abu bai yiwu ba to malam sau nawa za a ciyar da mutanen sau ɗaya za a ciyar da su ko sau uku sau ɗaya tag muka ce a kar makalla in ka ba mutum abinci sau ɗaya ai ka ciyar da shi in ka ƙara ci da shi sunansa maimaitawa to hadisin bai zo da maimaita ciyarwa ba sau ɗaya ake ci din da ka ji an ce cewa a musulunci sau ɗaya ne tak ba sau biyu ko sau uku ko sau hudu ba wanda ya ce tambaya akan azumi rashin lafiya ya sa na sha azumi goma ramadan ya shigo ban yi ba ban yi rama ba kuma inda ina da juna biyu hakan ya sa ban yi azumin ba wato ramadan din kuma ya zagayo allah azurta ni da 'yan biyu shayar da su ya sa ban iya rama ba malam yanzu haka ina cikin renansu maza guda biyu a yanzu ana bi na azumi saba'in kuma ana cewa ba ciyarwa zan yi ba sai dai in rama mala ina mafita idan dalilin shan azumin nan gaba ɗaya dalili biyu ne dalilin nauyin ciki da dalilin ciyarwa da dalilin shayarwa nauyin ciki shi yasa kika kasa azumin ko dalilin shayarwa yasa kika kasa azumin mun karanta fatoyin malamai guda biyar akan wannan matsala ko muka zaba miki fatawa ɗaya daga cikin biyar ɗin shine ciyarwa ya fi sauƙi ko rama azumi shi ya fi sauƙi to da ka ki duba in ciyarwa ya fi sauƙi ƙara maimakon ya ta taruwa ku ciyar da mutum saba'in a bakacin azuminki in waɗancan dalilan ne in kwa dalilinki na jinin al'ada ne ko dalilinki na jinin haihuwa ne wannan fa cewa ba za ta tsaya a bakacinsa ba dole ko nawa ya taru sai kin rama shi yasa wasu zaka ga sai sun tsufa suke rama azumin mukansu da suka yi saboda mace ce mai saurin haihuwa an haihu kafin a sha an kuma haihuwa an kuma haihuwa an kuma haihuwa to sai wata sai ta gama haihuwan kaf ta ka irin 40 din nan ko 45 ko 50 sai kai ta ce maka wallahi azumi nake ta yi na ramuwa wanda na sha a baya so in dalilin shan shayarwa ne ko dalilin shan nauyin ciki ne to wannan dalilan guda biyu za su sa ba sai kin rama azumin ba akwai fatawar kirama azumin akwai fatawar kiciyar ita ma za ta tsaya a bakacin wannan daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda wani ce malam da fatan kana lafiya malam duk mutumin da yake rasa jam'in asuba ko la'asar akwai munafunci a tare da shi shin malam yanar munafunci ne na kin addini ko kuwa to ka daina ma kawai sai ka ji wani irin munafunci ne kawai mutum ya dinga kula da sallar la'asar din a jam'i da kuma sallar asuba din a jam'i ba sai ka ji wani irin munafunci ba ne tunda a cikin muwadda a darasinmu na muwadda mun karanta an fito daga sallar la'asar sai sai dina umar ya gamu da wani bai samu sallah ba ya ce ina ka tsaya har aka gama jam'i baka iso ba sai ba da uzuri ce ce ɗaffafta ita Allah ka cuci kanka akwai mutanen da saboda girmama sallah da suke a jam'i idan mutum ya rasa jam'i sai ya zauna a kofar gida a zo ana masa jaji a shi haka abin ya faru to Allah ya kiyaye gaba Allah ya kiyaye gaba saboda sun ɗau sallah da mahimmanci yadda ba kwa zato kaga bai kamata ka tambayi ma wani irin munafunci bane ko ma wani iri ne dai Allah ya raba mu da munafunci tunda ba mai kyau ba munafunci mai kyau balle ka ce mai kyau ne ko mara kyau babba ne ko karami shine kawai mas'alar assalamu alaikum malam Allah ya kara lafiya amin ni ok dan karota ne ya kama ni a babur na yi ta magiya bai yadda ba sai na ce mai yayi haƙuri ba nisa zan yi ba amma zan kawo mai kudin sai ya bani mukulli na ok ya ce zai je karɓo kudi ya kawo masa sai ya bashi mukullinsa to malam zan kai mai kudin idan kudin tara ne kudin na tara ne na kayi laifi to ya kamata ka je ka biya a baka rasit in ko na cin hanci da rashawa ne to kakka bashi don ka bashi Allah an ce ka Allah an ce shi wani irin kasuwancin riba nake ko riba ne mutumin da yake saida wa ma'aikata buhun fulawa bashi sai ƙarshen wata su biya sai wasu su dawo masa da fulawar su ce ya siya idan ya siyar musu akan dubu goma misali shi kuma sai ya siya akan dubu takwas wannan shi ake kira bai'ul ina Allah an ce ka kai da kake yin haka inda ka siyan masa shikenan dubu goma sai karshen wata shikenan ka jira karshen wata ya baka kudinka amma idan mutum ya zo dama shi ba wai fulawa yake so ba kudi yake so ka bashi kai kuma sai ka bashi fulawa kaga ya zama ciniki ya siyi ciniki amma cinikin bashi to sai kuma ya ce zan siyan maka da fulawan dubu takwas kaga yanzu kai kuma za ka ba da goma tunda ka siyi abin dubu takwas kuma sannan kai kuma can goma za a baka karshen wata yi kai kuma yanzu ka ba shi takwas a hannu shi kuma zai baka goma a karshen wata shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tabaya'atum bil'ina wa akhastum أذناب البق ورضيتم بالزر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم idan kuna wannan cinikin ina mutum ya zo yana neman bashi na kuɗi sai ka siyan masa da kaya kaga siyan masa da kaya halami sai ya siyi kayan kuma kai kuma sai ka siyi kayan daga hannunsa da farashi ƙasa da yadda ka siyan mar su da ka zike nan kawai wayo aka yi an bashi takwas zai kawo goma amma da wayo kaga an bashi bashin dubu na dubu takwas zai kawo dubu goma kawai haka aka yi kawai da wayo da wannan wayan ba zai fidda mutum ba ciniki ne na haramun kai tuba ka dera kai istighfari wannan yace malam ina so a taimaka min da addu'a da zan dinga yi domin ina da yawan mantuwa to mantuwa ba addu'a ce addu'a tana da muhimmanci a wajen mantuwa amma ko mutum zai duba abubuwa guda hudu su Allah tun da ya halicci mutane kashi hudu ne akwai sari'ul hifz sari'ul nisyan wannan shi yafi shan wahala saurin haddacewa saurin zubewa zai saurin haddacewa kuma zai saurin manta akwai ba'i'ul hifz ba'i'ul nisyan kafin ya haddace sai ya daɗe na nanatawa kuma in ya haddacen baya zubewa akwai kuma sari'ul hibs bati'un nisyan wannan shi yafi morewa a karatu mai saurin hadda mai nisan mantuwa wanda yafi shan wahala a karatu shi kuma shine bati'ul hibs sari'un nisyan kafin ya haddace sai ya daɗe kuma da ya bari sai ya manta shi za ga ya daɗe a makaranta yana ta shan wahala ya kasa haddacewa shi yasa ma malamai suka ce ba hadda kada yake bukata ba akwai kuma rubutawa mutu ya sani mantuwa ne shi sai dinga rubutawa sannan wani mai ta'alimi ya koyar da mutumin da yake da saurin mantuwa yadda zai abu ya dinga zaunawa amma sai ka maimaita da yawa idan aka yi darasi yau misali an yi wannan hadisin na babu man kare ha taslimal khassa kai kuma hadda cewa kake sai ka je yau da daddare ka biya shi sau 150 yau wace rana yau juma'a kaga sai juma'a za a sake gobe kuma asabar sai ka biya so 100 kana rage yawa 100 kai yau ko ka rage yawa to sai kuma ranar lahadi sai ka biya sau 70 ranar litinin sai ka biya sau 50 ranar talata sai ka sake biya shi sau talatin. ranar laraba sai ka biya shi so ashirin ranar alhamis sai ka biya so goma ka dawo ka ce ya zube miki na? to wani malami da aka ce masa kaifan mantuwa gare ka sai ce ni ku duk da mantuwan nan sai na haddace ƙur'ani wallahi aka ce ya za kai ya ce aya ɗaya za a dinga biya mu kuma kowace sai na maimaita ta so dubu sannan zan dawo in za a shekara nawa ya haddace ƙorani shekara goma sha takwas in ka ƙirga kwanakin shekara goma sha takwas daidai suke da yawan ayon alƙorani da an biya masa aya ɗaya sai ce tsayanan sai je ya dinga kirgawa sai ya biya ta sau dubu sai da ya ce malam ta zauna sai a biya masa wata ita ma sai ya je i biya ta sau dubu a biya mata shi sa aka ce iza ta dayantum bai rage ba sun nazar bai kara ba da ya zo hadda iza ta dayantum ita ma haka aka biya masa ita ya je nana ta ta so dubu yana a ranar ya fi shan wahala so da ya maimaita ta so dubu haka da aka zo sun nazar ita ma ita kadai aka rubuta masa ya je ita sun nazar sun nazar sun nazar sai da ya maimaita sun nazar sau dubu ka ce kana da mantuwa halittar ka za ka duba yaya a cikin kashe-kashen nan a wanne kake wanda zai biya kaɗan ya haddace ne ko wanda sai ya biya da yawa sannan akwai lokacin hadda dare kafin asuba bayan sallar asuba bayan sallar magariba waɗannan lokuta masu tsada ne sannan akwai nau'in abincin da za ka daina ci saboda yana kashe jiki sai ka rage duk abu mai maiko in kana hadda sai hadda ta zauna ka zo ka ci maikon ka karama ma wanda ka ci a baya sai ka rage shan ruwa da yawa da abu mai maiko sai ka rage shi gurasa za ka dinga ci ko ban da sho duk abin da zai ca a sha ruwa da yawa domin kuma sannan ka rage ci da yawa ka rage ci da yawa kuma ka rage bacci da yawa kuma ka dinga bacci da wuri da an yi isha ne kasan kana hadda tafi ka kwanta tara goma sha ɗaya sha biyu karfe daya karfe biyu karfe uku ka yi baccin awa bakwai ya ishe ka sai ka tashi karfe uku ka yi alwala in ka yi alwala sai ka yi shafi'i da wuce sai ka gifari ɗari sai ka yi salatin annabi sai ka sa ƙur'anin ka a gaba kai ta yi ka gani to shi ne ma ba ka kai ba kawai don ka biya abu sau ɗaya zube sai ka ciwo baya zama to ya zai zauna ba ka cikin waɗanda suke biyawa kaɗan ya zauna dole dole ka duba ajinka a cikin hudun nan akwai wanda kuma ma ba haddar din yadda ya kai ya haddace abin baya zama akwai malaman da su sun yi suna ne da rubutawa za a ce wani malami dalilin da ya sa ya rasa karatunsa baya haddacewa in ya karatu duk sai ya dinga rubutawa to ya ɗaure gabaki ɗaya ilimin akan raƙumi ya biyo sahara sai wata irin guguwa ta taso sai ta tsinke maɗaurin sai iska ta kwashe littattafan ta yi sama da su daga nan kan an tambaye sai ce a yanzu ba ilimi ina yake ce wala ya tafi a sahara dama ban haddace ba zai suka ce al'ilmu saidun wal kitabatu qaiduhu qayyid siyudaka bil hibalil wasiqa wa min al hamaqati an tasida gazalatan wata turkuha bainal khala'iqi talika alhibzu alilmu saidun ilimi farauta ne wal kitabatu qaiduhu rubutawa shine daure shi qayyid suyudaka ka daure farautarka bil hibalil wasiqa da igiya mai kwari wa min al hamaqati yana cikin sakarci an tasida gazalatan ka farauto gada ko barewa wata turkuha talika kuma ka sake ta ba dole ta gudu ba so dole sai ka yi wannan wani goyi ce alaika bil hibzi duna jam'i fi kutubin fa inna lil kutubi afatin tufarriquha al ma'u yughriquha wal lissi yasriquha wal fa'ru takhriquha wan naru tahriquha wa ka dinga haddacewa kakka dogara da rubutu saboda bera yana huda littafi ruwa yana cinye littafi wuta tana kona littafi barawo kuma yana dauke littafi wanda ya ce malam ina fama da ciwo a jikina na yi maganin asibiti na yi na gargajiya amma har yanzu akwai ciwon shine nake so a taimaka min da ado da zan dinga karantawa domin samun sauki wallahi da za ka jarraba abin da ibn qayyim ya faɗa za ka warke amma ya ce daga zuciyarka ne ya ce ya shiga maka yana fama da wani ciwo a cikin zadin ma'ar ya faɗa ina fama da ciwo ice na yi na likitan na yi duk abin da zan iya ya kasa ice sai ɗauko ruwan zanzam a cikin harami sai haka in ta karanta fatiha in na gama sai in sha in wanke jiki na ce wallahi sai na warke tas kuma ya ce duk wanda na gayawa in yi shi ma yana warkewa amma an kai baka warke ba ɗayan biyu ne ice domin in za ka fita yaƙi abu uku ake so ƙarfin zuciya ƙarfin hannu da kuma kaifin takobi ice domin in mutum bai da ƙarfin zuciya ko ka bashi makami gudu yarwa zai ya gudu to ƙarfin zuciyarka shine imani ƙarfin ƙwanjinka kuma shine yarda cewa tun da dai fatiha maganar Allah ce ruwan zanzan kuma shine mafi darajar ruwa a duniya kuma ka tofa fatiha a cikin ruwan zanzan ka san maganar Allah ta haɗu akan ruwan da ya fi kowane ruwa daraja kuma ka shanye ka shafa kuma ka ce baka warke ba to kaga akwai problem ko Allah bai karɓa ba ko kuma zuciyarka ba ta da ƙarfi sosai ce amma shi da duk wanda ya baye yana warkewa akwai wanda na gaya masa ya ce mun bai warkewa wance to laifi na ni ni ba na gaya maka yadda ake ba matsalar warkewa ba hannun Allah take ba kai kuma yin kawai na ce maka kai amma na ce maka zaka warke da ba ta ne ka gwada yawwa nace amma ni kaga ina da matsala na sha na warke kai kuma ka ka sha baka warke kuma na gaya wani shi ma ya ya sha ya warke kaga warkewa ashe ba a hannunka take ba a hannuna take ba a hannun Allah take amma kayi da zuciya mai kyau ko ta kai bari in gwada dan wani bai da karfin abu gani yake sai na gwada anya ruwa kawai sai ka ji ya ce ma Fatiha kawai da naji mutum ya faɗo ne sai in kashe wayata zai ce ma yana cikin musifa ka ce to samu ruwan zanzan mai kyau ka karanta Fatiha akai ka sha sai ce Fatiha kawai wai Fatiha ce kawai sai kawai kashe waya ta ce wannan bai shirya ba wahalar da ni zai kawai fatiha ce kawai kai fatiha kake cewa kawai mala'ika nawa kasa yara ko fatiha a duk qur'ani akwai sura da ta kai fatiha ko magana Allah fa ake magana Allah zaka kalla shine zaka san darajar maganarsa mata ta ce kullum don zan ƙara aure wai sai ta ce ta gode wa Allah ban auri mai kashin tsiya ba idan na ce babu wata mai kashin tsiya ko na arziki face daga allah yake amma ta ce wai ta ji wani malami ya yi magana akan farar kafa da haka malam akwai mai farar kafa babu mai bakar kafa babu mai farar kafa arziki a hannun allah yake karbe arziki ma a hannun allah yake wannan yana faruwa ne saboda mafi yawa allah yana mana arziki bayan manyan aure sai mutane suka camfa cewa in dai kai arziki bayan kayan aure to yana da tasiri da wannan mata sai a ce mata arziki ce idan kuma kana da arzikin da kai aure sai abu ya canza sai a ce maka mata tsiya ce da aka sai a ɗauki laifin arziki a ɗora wa mace a ɗauki rashinsa a ɗora mace akwai wanda saboda ya samu karayar arziki babasa ta matsa sai ya saki matarsa wai matar ce wannan ta dage in fa baka sake ta ba naje an duba mun in baka sake ta ba na rantse maka da Allah ba za ka yi arziki ba arzikinka ba zai dawo ba shi kuma gashi yana son matarsa mutuniyar kirki nace ka manta da abin da babaka tace hada ni da ita a waya ai mata bayani cewa arziki ba a hannun wata mata yake ba a hannun Allah yake kuma yanzu tayewa ka sake ta kuma Allah ya jarabce ka arzikin ya dawo kaga an jefa ka cikin hatsari sai ka ce ka gani ba sai ka ƙara yadda ƙara ka ci wannan jarabawar ka tsallake wannan gudun malin don allah mai hukuncin mata masu turo boys ta waso a ɓangaren kasuwanci musamman matan aure saboda muna yawan samun saɓani da kwastomas mata masu aure kan ni ba na so to wannan dama duk mai kasuwancin da ya shafi ma'amala da mata sai ya yi taka tsantsan duk wanda sana'arsa mata yake siyarwa da kaya sai ya yi a hankali tawaratar da kasuwanci sai ya juye sai a shigo da wasu maganganu da ba su da alaka da kasuwancin ko kuma abin ya yi tsawo wasu alaƙoƙi kuma su biyo baya ko wasu maganganu marasa daraja su biyo baya ko lokacin da aka gaice ni wata kasuwa na yi wa 'yan kasuwa masu sai da blouse da waye kayan mata musu nasiha saboda yadda suke wasa da matan aure matan auren suke wasa da su jana cewa gwada wannan ai zai miki ai wannan rigar nonon daidai take da mamanki wannan pant din ma zai miki ai ba ki a ko mu ce dinga wa mace haka da madubi duba ki gani wannan dan kunnan wallahi mai gida yau wani ma sai ya kama kunnan ya sa mata dan kunnan na haƙorin maka zaga an kama a wannan din mace ana sa mata irin waɗannan abubuwan suna da hatsari wallahi mutum ya yi taka tsantsa shi yasa cinikin da ya fi kyau da mata cinikin da komai yana da farashi a rubuce na supermarket kawai ka zauna a kanta in ya mata ta ɗauko kawai amma duk cinikin da ake ta yi ake ragewa ake ƙarawa to wani abin mace sai ta awa ɗaya ma bata siya ba na wannan dubu biyu a ba dubu biyu kai ka ce dubu biyu a ba dubu biyu ɗari biyu da ci ba ɗari biyu hajiya ta ce to ɗari uku sai a daɗe a daɗe a daɗe a ita wasu haɓa kai mai kama haɓa mai ruwan miji na haɓa mai ruwan matata kaga wannan wasa ne abu ya wuce ya zama wasa aba ko murmushi ba ka yi aba hajjiya ko murmushi ba ka yi kaga wannan abubuwan ba kyau malam na ma fatan alheri ga masu gudanar da wannan masallaci don allah malam a sanar da su cewa a rika fito da alkur'anai domin karatu idan babu wallahi zan siyo ko da guda nawa ne ga wani ya fusata an hada shi wani ya fusata an hada shi ƙur'anin karatu to me kwaka ka tawo da naka daga gida mana kawai su abinda suke cewa sacewa ake so da aka sai yanzu rijista za a yi wanda zai karba ya zo ya karba ya cike fom in ya gama ya dada shi ito dole in ba a ka'ida ba to an zuba ƙur'ani wani ya gama karatu ya tafi da shi wani ya zo ya ɗaubi ya tafi da shi wani an zuba goma an zo an tara saura biyar na? to ka gani tunda yanzu komai an sa shi a kayan sata Allah ya sauke a sace sifika a sace abin nan a sace kaza a sace kaza a sace takalmi a sace kayayyaki imani ya ragu a zuwa wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min wanda dai zai dau qur'ani duka abin da aka siyar da shi bai fi ɗari biyu ba ko ɗari ɗaya ba amma mutum sai da ɗau ɗari biyar ya kai wata islamiyya su kuma sun gani sunan matsalaci a goge a siya mutum ya sato ƙur'ani kuma ya zo isiyan maka ka siya a goge kuma a kankare kun ga yi abin ya ɓaci da haka kowa ya dinga zuwa da ƙur'aninsa ko kuma za ka karɓi ƙur'ani ka zo da application ka rubuta a baka ka karanta ka dawo da shi an san wa aka ba na? to ai sai ku sanar da mu ga lokacin da ake fito da ƙwar'ani ga lokacin da ake kwashewa mutum ya san lokacin da ake fito da ƙwar'anin ne cewa akwai security a lokacin da wanda ya gama karatu zai mayar ya ajiye to kaga ba matsala lokacin da ake jin ko ba security wani zai tafi da ƙwar'anin to kaga kowa sai ya dinga zuwa da ƙwar'anin san ya gama ya tafi da abinsa ko yawwa saboda yanayin ne abubuwan sai addu'a fa sai addu'a wallahi komai sata ake yanzu tunda ma kai ana shiga gida a ɗauke mutum a je asibiti a ɗauke mutum a je makaranta a ɗauke mutum to ina ga sa'awakinmu da kajinmu da kayayyakinmu a haura ma gida yanzu da na wata rijiyarmu da wani ya je ana ruwan na soman ma ya zare suka ciccire pipe din gaba ɗaya suka kai hakan somo din suka cire shi wasu kuma suka hau mana sama irin wannan abin na sola din nan panel din nan duk suka kwashe su to ya za kai mutum ya zo da daddare ya hau maka sama ciccire maka dan abin da kake dan ganin haske da shi a cire gulab kwayaye duk a kwakwance su a cire a ɗauke botikai matan aka yi musu sallama sai sun fito da wuri in ba aka ba sai mace ta yi sallama sai ta tattara shanya an yi shanya ta tattare ta daure shanya ta tafi da ita cokula botikai farantai duk a kwashe ka gani hata kai yanzu ana tara mutane a hanya a zazzage jakan mace a yi mutum haka da wuka ce ka ba da waya ka ko a soka ba a kaga musifa ta yi musifa sai addu'a fa yanzu kowane unguwanni kwamiti ake ta kafa ranar na shiga wata unguwaran nan na kai karfe tara zan fito duk unguwa rufe ta bubu nan layi mu tara an datse bubu duk wai ashe karfe tara an gama rufe unguwar gaba daya saboda kowa ya samu mutane su suke fitowa suke tsaron kansu da kansu su kafa kungiya su kafa kwamiti su samu 'yan bindigogin su hudu biyar su musu rijista a harba da safe a harba da yamma a harba da dare sannan a raba masu gida wannan layin ku za ku yi bacci yau waɗannan kuma ku tashi ku zagaya sannan waɗannan kuma ku yi bacci gobe ku kuma waɗannan ku tashi ku zagaya don mutane su tsare kansu da dukiyarsu da iyalansu a ɗauke ma ɗa ɗauke ma mata ɗauke ma mota ɗauke ma babur an gama sata gidajenmu kuma an biyo masallaci a ɗauke sifika a ɗauke fanka a ɗauke dadduma a ɗauke ƙur'ani in ka zo sallah a ɗauke ma takalmi kuma wannan rashin wannan rashin abun ba fa iya nan ne Najeriya ba jibu wani ya je zai kashe limamin harami yana hudu ba sati da ya wuce sati biyu da ya wuce ko sati uku ana hudu ba juma'a wani ya shiga da da wuka ya yi shiga ta, ta masu umara ko sai aka ga kawai ya kece daga sau ya yi kan liman da wuka zai hau mumbari jami'an tsaro suka yi cakansa kisa wata ran ba za ka gane mahimmancin jami'an tsaron nan na saudiya ba ka ga ana sallah su suna tsaye ya ce to ya waɗanda ana sallah a harami suna tsaye harami ba fi ko ina aminci ba ai aminci ne ga wanda iya yadda da amincin wanda bai yadda da amincin ba shi a nan ma sai ya ta'addanci na rasa har yanzu na rasa gane hikima ta sa mutum wai zai je kashe limamin harami yana hudu ban juma'a da wuka kai mumbari ka kai kai muka mumbari wace irin